لله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان متى بيو قوة الربيع الأول shekara 1447 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 25 ga watan 8 shekara 2025 shekara miladiya don kuwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatu sala wallafar al-sheikh Muhammad wallafar al-sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin alaihi rahmatullah. Idan ba manta ba wancan satin da ya gabata malam yana mana bayani ne game da karatun Fatiha. Mun ji yadda malam ya koro bayani game da sallah ba ta cika ba ta inganta ga dukkanin wanda bai karanta Fatiha a cikinta ba. Malam ya kawo hadisai da dama game da haka mun tike ne daidai gabar da malam ya ce amma ga wanda ke bin limami shi fatira tana taraya a gare shi idan bai karanta ba babu matsala musamman idan ya zo ya tarar da limami ya kusa tafiya ruku babu laifi shi ma sai ya kabbara ya tafi ruku ba sai ya tsaya karatun fatiha ba domin gudun kada wannan raka'a ta kwace masa za mu tashi daidai gabar da malam ya ce sun ya sannan yana faɗa idan ta haminal fatihati idan ya gama karatun fatiha annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya karanta fatiha daga farkonta zuwa ƙarshe a bisa siffar da muka bayyana yana karanta ta aya bayan aya a hankali tare da fitar da harafanta tare da fitar da duk abin da ke da alaƙa da tawidi da tajwidi idan ya karanta ya zo wayar gairil magbubi alaihim malakallin a yadda ruwa ta ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana jan wannan walakallin din sosai wannan madda yana janta sosai yana cika ta ya kosar da ita yadda ya kamata idan ya faɗa ka sai ce amin sai amin yarfa'u biha sautahu fil jahiliya in kana imaman annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yana daga sautinsa biha da faɗin amin din in kana imaman idan ya kasance limami ne shi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma idan mai sallah ya kasance shi limami ne shi ma'ana idan kana limanci za ka faɗi amin ba wai mamu ne kaɗai suke faɗa ba a kai ma limami za ka faɗa sannan yana ɗaga muryarsa da ita malai tarwahu abu dawuda al'imam abu dawuda ya fitar da hadisi an wa'il ibn hujrin daga sahabi wa'il dan hujr radiyallahu anhu Allah kara masa yarda kala yace kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance idza qara'a wala dhallin idan ya karanta wala dhallin yaje karshen suratul fatiha kala sai ya ce amin bil madd zai ja ta sosai wa rafa'a biha sautahu sahabi yace mana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana daga sautinsa da wannan amin din da yake fada warawahu bi nahwihi at-tirmidhi haka na imamu tirmizi ya fitar da hadisi da makamancin wannan lafazi na al'imamu abu dauda Allah ya musu rahama gaba ɗaya wafi sahihaini haka nan ya zo a cikin littafin bukhari da muslim min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu daga hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yarda yace idza ammana al-imam annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace idza ammana al-imam idan limami yace amin shine ammana idan yace amin fa aminu kuma gaba daya mamu kenan da suke bayan limami kowa sai yace amin shi ma sai ya faɗa wannan hadisin al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul adab azan babu jahr al-imam bi ta'min imam muslim ya fitar da shi a cikin a cikin kitabul salati nashi babu tasmi'i wa tahmid wa ta'min hadisin karashin sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai idza ammana al-imam imam fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'min al-mala'ika غفر له ما تقدم من ذنبه annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan limami ya ce amin to kowa daga cikin kumamu da ke bayan limami shi ma ya buɗe baki ya ce amin ba a yi shi faɗa ake yi ibada ce wannan faɗin amin ce sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fa innahu yadda al'amarin yake man wafaqa ta'minuhu ta'minul mala'ika dukkanin wanda faɗin sa amin ya dace da faɗar amin din mala'iku ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi abin da ya gabata na zanabansa don an gafarta da faɗin amin kawai to kaga inda amin tana da irin wannan falala bai kamata a rinka sakaci da ita ba faɗa ake yi da zarar imami ya gama karatun fatiha sai ka faɗa idan kai kaɗai ma kake sallah a cikin sallar da kake bayyana karatu ko kake koyewa idan ka gama ghairul maghdubi alaihim walad dhalin haka nan zaka ce amin duk ana faɗa gaba daya malai ce amin ma'anaha shi lafazin amin din ma'anarsa Allahumma stajib shi ne abin da yake nufi Allah ka amsa ai addu'a kai ta ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya bi kakkiya hanyar waɗanda kai ni'ima a gare su غير المغضوب عليهم با wanda kai fushi da su ba wala zalim ba kuma fatattu ba kaga addu'a kai ko to sai ka ce amin ya ubangiji amsa wannan addu'a ina fata an fahimta ma'ana addu'a kake abinda kai abinda ka faɗa Allah subhanahu wataala ya amsa maka shine ma'anar amin din malai ta fa huwa ismu fi'l al-amri bi ma'ana istajib shi amin din suna ne na fi'li amri wanda ma'anarsa shine amsa ya ubangiji ka amsa mana ya Allah wannan addu'ar da muka yi a cikin wani hadisi ingantacce annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa yahudawa ba su yi muku hassada akan wani abu ba irin hassadar da suke muku akan faɗin amin faɗin amin a cikin sallah na ɗaya daga cikin abin da yahudawa suke musulmi hassada a kansa saboda abin da ke cikinsa na halala kaga duk abin da bai yahudi kaga yana maka hasada akai a cikin addinin ka san abu ne mai kyau kai a gare ka saboda haka amin ne daga cikin abin da ake so masallaci idan yana bin limami ko shi kadai ya faɗa lokacin da aka gama karatun fatiha wa yajharu bi hal ma'mum aidan haka nan shi ma mamu zai bayyana faɗin amin din a cikin sallarsa tare da cewa a wasu mazahib namu za mu gaba a faɗin amin idan limami ya ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin kenan kowa sai ya shigo za ba za a ce amin ba to wannan kuskure ne kowace mazhaba ce ba za a bi ta bacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa amin kuma ya kubarni ya ce a faɗa amin ba shi kenan ba ta kare ba shi kenan malam mazhaba Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi ya kuma ba su lada akan abin da suka koyar amma abin da yake na kuskure ne ya ci karo da manzon da abin da manzon Allah ya da shi sallallahu alaihi wa sallam to kun ga sai a je musu kayan wannan shine abin da ya kamata ko قال روى ابن ماجه عن ابي هريره رضي الله عنه قال مال ابن ماجه يبتد حديث للصحابي ابو هريره الله تعالى مسير دايتي ترك الناس التامين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال امين صحابي ابو هريره شيء yake korafi yake gani mutane sun farar da abin da bai dace ba shine yake cewa tarakan nasu ta'amina mutane fa sun fara barin sun fara barin fadin amin a cikin sallar su me ya samu mutane ne idan aka ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin ba ta cewa amin sun fara barin wannan wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace kuma bayan annabi kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya kasance idza qala idan ya ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya karanta karshen suratul fatiha kala sai annabi ya ce amin yana fadar amin a ƙarshe hatta ya ma'aha ahlus saffil awwal har waɗanda suke sawun farko suna jin amin din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda annabi a lokacin babu lafiya a jikinsa kaga in yanzu ne da ake salat bi ba ma sawun farko ba duk masallacin kuwa zai to amma da yake annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi babu lafiya a tattare da shi a lokacin ba lafiya idan ya ce amin to duk wanda suke tsawon farko za su iya faɗin amin din annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fayartattu bi halmasjid sai masallacin gaba ɗaya ya ɗauka ya girgiza saboda faɗin amin irtajja shine kamar ihtazza alharakatu bi shidda motsa abu da ƙarfi to sai masallacin ya motsa idan annabi ya faɗa tsawon farko ya faɗa kowa sai ya ɗauka to sai ka ji masallacin ya dauka amin kamar dai da ake yanzu a cikin masallaci dan kuwa wannan sunna ce mai karfi da muka gano gano ta daga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine duk lokacin da aka ce amin to sai a hada baki gaba daya amin dan abin da ake so shine ya kasance an dace da fadin amin din mala'iku dacewa da fadin amin din mala'iku shi zai sa mu samu ladan da annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ambata a cikin hadisi shi ne za a gafarta mana da nabanin mutu gaba ɗaya da suka gabata malamai suka ce yadda al'amari yake shi ne da zarar limami ya ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin yana faɗa ni na kawai sai sai a tafi gaba ɗaya amin ina fata an fahimta yau saboda abinda annabi ya ce shi ne wanda amin ɗinsa ta dace da amin ɗin mala'ika to saboda haka ba wasu suna faɗa daban wasu suna faɗa daban ba gaba ɗaya haɗa baki ake sai a faɗa amin ɗin wannan hadisi al-imamu ibn maja ya fitar da shi a cikin kitabu iqamati salawati babu jahri bi amin wa fi ilam al-muwaqqi'ina an aqa rahimahullah a cikin littafin ibn al-qayyim mai suna i'lam al-muwaqqi'ina an rabbil alamin littafi ne da ya rubuta domin yi wa malamai wa'azi ya faɗakar da su a kan fatawoyi da karantarwa da suke a madadin Allah subhanahu wata'ala shi ne ilamul muwaƙi'ina sanar da masu yin sayin masu sa hannu an rabbil alami na madadin Allah maɗaukakin sarki don malami abin da yake cewa shi ne maganan nan da na faɗa ta fatawa ko karantarwa haka Allah maɗaukakin sarki yake su kaga magana kake a madadin wakilin a madadin Allah to shi ibn qayyim ya rubuta littafi ya musu wa'azi da hankalin su to a cikin wancan littafi nasa majalladi na biyu shafi na 40 na 439 daga tabi'i ata ibn rabah Allah ya masa rahama qala malam ata yake cewa أدركت مئتين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد يتنارس كي قسم دريبيو daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan masallaci masallacin manzon Allah ira da amince tsar tabbata a gare shi idza qala al-imam duk lokacin da limami yace wala dhallin ya faɗi wala dhallin a cikin sallarsa sami'tu lahum rajjatan bi amina sai in ji sautin su ya haɗu ya takudu da juna shine rajja sauti ya haɗu da ikhtilafin aswat shi ne sauti ya haɗu da juna ya cakuɗe wannan ya faɗi nasu wani ya faɗi sai ka ji sautin su ya cakuɗe da juna ya haɗu suna faɗin mai amin a cikin sallar in ji malam ata ibn rabah ya ce sabon allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi kusan mutum ɗari biyu duk ya ga haka suke wannan shi nuna maka shi ita ce suna tabbatacciya a gare su wannan asar مالك الإمام البيحقي يقتل الشيء أسكن سنن الكبرى ناسا مجلد للفشاء فينا حمسن دتار وروى عبد الرزاق أن أطاع رحمه الله حكم عبد, عبد الرزاق ابن حمام الصنعاني يبتد أثر أسكن آه لتافنسا مصنف ناشي a majalladi na biyu shafi na casa'in da bakwai daga ba'adai shi ma ibn rabah yake cewa qala kuntu asma'ul a'immata yaquluna ala ifri ummi alquran amin hum anfusahum wa man wara'ahum hatta inna lil masjidi lalujja yace kuntu asma'ul a'imma na kasance ina jin limamai a sallah yaquluna suna cewa ala isri ummil qur'an a ƙarshen karatun suratul fatiha idan limami ya gama karanta suratul fatiha mala kawai ce ina ji limamai suna cewa amin suna faɗar amin hum anfusuhum su a karan kawukan su ma'ana ba ma mu kaɗai ne suke faɗa banda limami a hal limami shi ma zai faɗa wa man wara'ahum haka nan wanda ke bayan su shi ma zai faɗa hatta inna lil masjidi lalubbiya haka ga masallaci yana girgiza saboda wannan faɗin amin ɗin tasu saboda haɗa baki da yadda ake ɗaga murya wajen faɗinta wannan asar na mal abdulrazzaq ya fitar da shi a cikin al-musannaf nasa kamar yadda na faɗa a cikin mujalladi na biyu shafi na casa'in da bakwai sun mai kutu saktatan ya siratan to yan uwa idan mutum ya gama karatun fatiha gaba ɗaya ya gairin magdubi alaihim malad dhalin ya kuma ce amin sun ya sukutu saktatan sannan sai ya ɗanyi shuru kaɗan kafin ya fara karatun sura ke ya siratan shirin da yake ɗan kaɗan rawa abu dawo da an ƙatadata a anil hassan mala abu dawo da ya fitar da hadisi da ƙatada daga alhassan anna samura ta bin jundub hakika samura ɗan jundub ɗaya daga cikin sabon mazan allah صلى الله عليه وسلم وإمران بن حسين ده إمران بن حسين شيما صحابي لنا النبي صلى الله عليه وسلم سوسو بينا تذاكرا sun ɗan yi muzakara na karatu na wani abu da ya tabbata a cikin addini na wani abu da ya tabbata a cikin sunnar mazan Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sahabbai sukan yi wannan idan suka haɗu sukan yi muzakarar wani abu da yake na karatu wanda suka yi a lokacin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wani ka tuna kaza ko lokacin da annabi ce mana kaza wani sai ce eh na tuna ko kuma ba haka abin yake ba ga yadda abin yake suna yin muzakara tsakanin su wannan shine abin da ake so duk lokacin da ka da wani dalibin ilimi dan uwanka to yi kokari ka amfana da shi ko shi ya amfana da kai kafin ku rabu ba kawai a hada a hira a tashi ba a'a in dai ka san wani dalibin ilimi ne yana da wani abu wanda ya kamata a ce ka samu a wajensa duk lokacin da kuka haku dan yi kokari ka dan zunguro shi ka dan samu wani abu kafin ku rabu haka ake yi yace waɗannan sahabbai guda biyu masu girma ta zakara sun yi muzakara fa haddasa samura ta bin jundub sai samura dan jundub ya ambaci cewa ya bada labari annahu hafiza an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ya haddato ya kiyayo daga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saktataini wasu shuru guda biyu da annabi yake a cikin sallah a tsaye kafin ya tafi ruku akwai wani wasu gurare guda biyu da annabi yakan yi shuru dan kadan in aka ce shuru ba wani shuru bane da zaka ka dade da mutane ma za su gane a'a wasu daga cikin malamai suka ce shuru ne gwargwadon yadda zaka iya mai da numfashinka sannan sai ka dora akwai shuru guda biyu da yace ya kiyayu a ina da ina yace idza kabbara sakatan idza kabbara shuru na farko shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kan yi shuru dan kadan idza kabbara idan yayi kabbara wa saktatan idza faraga min qira'atihi sannan kuma akwai shuru da yake dan kaɗan idan ya gama karanta ya gama karanta ghairul maghdubi alaihim wala dallin ghairul maghdubi alaihim wala dallin waɗannan guda biyu na farko shine idan annabi ya ce Allahu akbar takbiratul ihram kenan ko to ai wannan mun karanta da ba a baya ko Abu Hurairah Allah ƙara masa yarda shine mana tambaya game da wannan shiru shi shiru na farko me ake karantawa shine ajiyatul istifta ko addu'a bu sallah yawa shi sa idan imam ya ce Allahu akbar sai ka ji yayi shiru kana jira ya fara karatu sai ka ji yayi shiru to yana karanta addu'a ko kai sallah ne sannan ya a'udhu billahi ya bismillah sai fara karatu wannan shine sunna kai ma kuma haka zaka yi da kake bin limami babu ne sai ka karanta addu'a buɗe sallah kai a'udhu billahi kai bismillah sai ka fara karatu idan limami ya fara karatu a fili to sai kai shiru tunda bai kamata karatun ka yana shiga karatun limami ba shiru na biyu kuma shine idan ya gama karanta ghairil maghdubi alaihim wala dallin فحفظ ذلك الصبرة وأنكر عليه المراد بن حسين شي صبرة جنده ya kiyayo wannan abubuwa guda biyu daga annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi shi kuma imrana ibn husayn sai masa inkari yace kai anya kuwa shi ya manta hakata ba fi zalika ila ubay bin ka'ab sai su biyun suka rubuta takarda suna masu neman ƙarin bayani zuwa ga ubay bin ka'ab wanda kowa ya san waye ubay bin ka'ab ko ɗaya daga cikin alarammomi masana alqur'ani daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka sai suka rubuta takarda suka kai masa cewa me ya iya kiyayewa akan wannan abin da suke tattaunawa a kansa shin a sahabi samura ne da gaskiya ko kuma sahabi imran ibn al-husayn fa kana fi kitabihi ilayhima sai ya kasance abin da shi ubay dan ka'ab ya rubuto musu ya dawo musu da shi a matsayin amsa aw fi raddihi alayhima ko kuma ya dawo musu da shi a matsayin amsa anna samurata qad hafiza cewa lallai samura shi ne ya haddace abin da yake daidai abin da samura bin jundub ya faɗa shi ne daidai ba abin da shi imran bin hussein ya inkari a kansa ba wannan asar ɗan uwa akhrajahu abu dawud fi kitabin salati babu sakatati inda al-iftitah qala ibn al-qayyim rahimahullah malik ibn al-qayyim Allah ya masa rahama ya faɗa a cikin littafin sazadul ma'ad fi hadi khairul ibad yake cewa wasakatatu lati bayna al-fatihati was-sura sabata fiha hadithu sabra inda abi dawud wa ghayrihi shirin da ake yi dan kadan bayna al-fatihati wanda yake tsakanin karatun fatiha was-sura da kuma karatun sura yace sabata fiha hadithu sabra hadisi ya tabbata akan sa shine hadisin samura dan jundub عند أبي داود وند مانا أبو داود يفتد شيء ألا ما تكون سركي مثلا ثم يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن ما ليسي سنن سي مسلاتي كرنتا bayan fatiha abin da ya sauwaka daga karatun alkur'ani ma'ana idan ka karanta fatiha ka gama to sannan kuma sai mutum ya fara karatun fatiha a ya kara fara karatun sura afwan abin da ya saukaka a cikin alkur'ani Allah subhanahu wataala ya ce faqra'u ma tayassara min alkur'ani ka karanta abin da ya saukaka daga cikin alkur'ani saboda haka abin da mutum ya iya shi zai karanta lakin al-afdal ma laysa sai dai abin da yafi falala an takuna suratan gha takunu ghaliban bil fajr من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه malai ce sai dai abinda aka so shi ne an ta kuna sura ya kasance abinda mutum zai karanta sura ce ta kunu galiban fil fajr ita surar da mutum zai karanta galibi ya kasance idan sallar asbahi ne min qawalil mufassal daga cikin surun da ake ce musu qawalil mufassal wa fil maghribi idan kuma a cikin sallar magriba ne sai ya karanta min qisarihi daga cikin qisarul mufassal wafin baƙi sauran sallolin kenan wanda ba a zahar ba a magariba ba ba a asuba ba sai karanta min ausafihi daga ausafin mufassal tsoron da ake sai musu al-mufassal wato yan kuwa al-qur'ani malamai sun raba shi kusan gida hudu ko biyar akwai tsoron da malamai suke ce musu as-saba'u qiwal as-saba'u qiwal su ne masu tsayi guda bakwai na farko sannan akwai wanda suke ce musu almi'un almi'un sannan akwai wanda suke ce musu almasani almasani sannan akwai wanda suke ce musu almufassal su raba ta gida hudu su tuwalin mufassal suna fara ne daga bakara ali imran nisa'i ma'ida an'am a arab waɗannan ittifaqan da anya da su ne guda shida ta bakwai sai malamai suke sabani wasu suka ce da amfani da tauba haɗe su ake tunda tsakanin su babu babu bismillah tsakani ta an fahimta tunda kun ga amfani ai ba ta da tsayin da za a haɗa ta da su ko ita gajeriya ce ba ta kai su ba dungu ba ta kai su ba ta kai su ɗaya ba to sai suka ce sai a haɗe ta da tauba sai su ba da guda wasu suka ce a'a ai cire su za a yi sai a sa yunus haka wasu malaman suka amma dai waɗannan guda shida su duk malamai sun haɗa akan su ne na farko ɗin sannan sai waɗanda ake ce musu albi'un su ne dukkanin surorin da suke bayan waɗannan wanda za ku ga ayoyinsu sun kai aya ɗari ko sun fi ɗari da kaɗan ko kuma sun gaza ɗari da kaɗan su ne suke ce musu albigo sannan akwai almafari waɗanda suke bayan waɗannan wanda suke biye da su su ba su kai waɗancan tsayi ba to shi ne suke ce musu almafari to daga nan kuma sai almufassal to su almufassal an kasa su gida uku akwai tuwalul mufassal akwai awsa'ul mufassal akwai qisarul mufassal su ita su al-mufassal din gaba daya suna farawa ne daga suratul qaf wal qur'anil majid wasu malaman kuma suka ce tana fara daga suratul hujurat ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu hujurat afwan suratul hujurat ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi sai dai zancen da ya fi inganci shine suratul qaf suna fara daga suratul kaf to tuwal mufassal suna farawa tun daga suratul kaf har zuwa kan amma ya tasaaluna su kuma awsaqul mufassal daga amma ya tasaaluna zuwa suratul duha wa duha su kuma qisar mufassal daga duha zuwa kasa to haka suka raba alqur'ani ina fata fahimta yawa to shi ne ma da yake cewa idan mutum zai karatu a cikin suratul fatiha ana a cikin suratul a cikin sallar asubahi afwan ana so ya karanta daga cikin qawlul mufassal daga cikin waɗannan dogayen na mufassal daga qaf kenan zuwa zuwa ila amma ya tasha wa fil maghribi a cikin maghriba kuma ana so ya karanta min kisarihi daga kanana kanana daga wal fajr zuwa ƙasa wa fil baqi a sauran sallolin kuma ana so ya karanta min awsatihi daga tsakatsakinsu daga tsakatsakinsu to wannan Allah ya da muka zo karanta in muka zo karanta abinda annabi yake karanta a cikin salloli a cikin salloli zamu ji insha Allah ta'ala zamu ji annabi salloli kowace sallah ga abinda yake karantawa sabai da sun rawaito mana لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه قال يتي أبن دي سايف haka saboda annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya wa mu'azu dan zaman Allah ya tsara masa yarda يتي هلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها وما أشبه ذلك النبي تدب أعوذ الدمي بذاك كرنتا مسو سبح اسم ربك الأعلى با كو كرنتا مسو والليل إذا يغشى كو كرنتا مشي والشمس وضحاها da abin da yake kama da haka annabi ya gaya mu'azini haka lokacin da aka kawo karar ta ko hadisin wancan matashi da sallah ce masa tsaye koma baya ya sallar ai kun tuno hadisin ko bayan ya gama sallarsa kuma a gaya ma'azu ma'azu ya kai ƙarar wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma shi matashin ya kai ƙarar ma'azu wajen Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi lokacin da ya ji labari an ce ma'azu ya ce masa munafiki ne shi tunda shi ma'azu ya ga al'amari ne mai girma a ce ana cikin sallah kawai ka janye ka je ka sallah ka dai sai sai ai wannan da yadda aka munafiki to shi kuma matashi ya gana da imaninsa da addininsa yana ƙwari ya sallah sai je kai ƙara wajen annabi to shine annabi kira mu azai masa fada yace a fattanun anta ya ma'azu yanzu kai ma'azu fitinan mutane zaka rinka yi kana so ka rinka fitinan mutane ka rinka na mutane sallah ka zo sallar magaraba ka zo tun bakara sai ka kai karshe sai ka kara ya ma'azu sai dan me ba za ka ba za ka karanta masa sabbi isma rabbikal a'la ba dan me ba za ka karanta masa wa shamsu wa duha wa layli idha yasha wadannan surun haka to aka annabi ya ga masa sallallahu alaihi wasallam idan yazo sallar da yake annabi kira da mutum tsara tabbata a gare shi duk lokacin da mutum zai sallah ya rinka koyi da rauna nan cikin su me ake nufi da rauna nan cikin su ya rinka kallon masu rauni a cikin su kada mutum ya rinka kallon shi karan kansa a matsayin mai karfi ko kuma ya rinka kallon matasa da suke tare da shi a'a akwai dattawa akwai ƙananan yara to sai a rinka kallon su to da sai a karanta gwargwadon abin da za su iya ɗauka ina fata an fahimta to amma wannan idan muka zo muka ji abinda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake karantawa a nan za mu tantance me ake nufi da dogon karatu ko kuma gajeren karatu insha Allah ta'ala dan galibi mutane yanzu abinda suke dauka da dogon karatu shine kawai mutum limami ya zo ya karanta wata sura cikakkiya mai aya 40 ko mai aya 30 ko abin da ya kamata amma annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana karanta abin da ya fi haka eh to amma yanzu dole ne limami in zai sallah ya lura da yanayin mutanen mutanen yanzu na farko mutane ne masu sauri da yawa gaggawa eh kowa sauri yake gama ya tafi a farkokinsa idan ka tsawai da sallah kana ta jan sallah to wani kana sallah fa tunanin da yake ba a sallah yake ba kwata kwata ba haka bane sannan yanayin rukun sahabbai wa addini ya sha bamban da yadda muke riko da addini da damuwarsu da addinin ya sha bamban da yadda muke damuwa da addini dan uwa ba haka bane yawa to duk lokacin da mutum zai sallah sai lura da wannan kada kuma ka zo ka rinka mutane sallah ai faki shi ma wannan kuskure ne ba daidai bane wulakanta sallah ne kawai ka zo ka fito ka cikin minti ɗaya an yarka a duba wani abu makamancin haka ka fito kafin ka tsara su sai kana gudu sannan aka iya samun raka ta ƙarshe ko abin da ya kamata ka wannan ba daidai ba ne to da ka sai a yi tsaka tsakiya ba a ja cancan ba ba a yi kuma ƙasa ƙasa haka ake sannan kuma a cika rukuku a cika sujjada duk abin da yake rukunin sallah ne a yi su cikakke haka ake yin sallah insha Allah ta'ala Allah ba kin sarki samu gari don ko anan zamu dakata insha Allah ta'ala gobe zamu tashi wa kadar wannan sa'i an Sulaiman bin Yasa abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana صلى الله عليه وسلم نعم بسم الله نعم نعم نعم سبحان الله ايه ايه ارم مالك ارم با وري لك جل الله باش لا بيها نعم نعم بس جاي gaskiya gaskiya gaskiya gaskiya kwarai da gaskiya gaskiya walaikun salamu rahmatullah abu na farko akwai dan uwa alaran mamalan karami wanda a cikin nan hausa loko yake shekaran jiya da shi muka yi sallah ranar juma'a to anan mun fito muna gagaisawa haka sai ya tafi haka zai faɗi kusan su man suleiman su suka sa aka kai shi ke musu aka ɗan duba shi jinin sai ya hau sosai kusan ɗari biyu da wani abu Allah ya tuba jiya shekarar jama'a da malam gani sai ya ga mu cewa yana asibiti jiya shi ne aka duba mun sanar asuba mun yi masa addu'a ko to shi ne muna fata Allah ya bashi lafiya Allah ya tashi kafaɗinsa Allah ya sa ka fara sannan abu na biyu sai mutu ɗan uwan mutanen Katsina Zamfara sokoto da sauran duk inda waɗannan abubuwan yake faruwa na matsalar bandit lalle suna buƙatar addu'a kullum na maimaita wani yan uwa mafi karancin kai abin da zaka iya bayarwa shine ke musu addu'a shi da kai ba za ka iya ɗaukar makami ba kai ba jami'in ɗan sanda bane ba soja bane kai babu abin da za ka iya ɗaukar makami ka je kai musu gudunma amma kana da makamin da za ka tura kai tsaye je wanda ya fi makamin shi ne ka haɗa ta da Allah maɗaukakin sarki shi ne ka yi addu'a sai Allah ya taimake su Allah ya fitar da su daga halin da suke ciki Allah subhanahu wataala ya kawo musu mafita ta inda ba ta zato ba ta tsammani domin duk yadda za a baka labarin kan wallahi abin ya fara su da suke cikin bala'in su suka sani kuna ji abubuwan da suke faruwa ko wannan satin da ya wuce kun ji abin da ya faru ko an shiga masallaci kamar yadda muke sallar nan ko aka shiga aka buɗe wuta kawai aka kashe mutane da da yan jarida sun ce mutum talatin da wani abu yanzu daga baya mutanen sun kai wajen mutum hamsin da wani abu haka kawai yan uwa suna sallah kamar yadda muke sallar nan ta asuba kawai 'yan bindigan nan suka shigo suka buɗe musu ta haka kawai ba su ɓarar musu ba ba su zuban musu ba ba su zage kowa ba haka kawai su yanzu 'yan bindigan nan suka bai su mai suka yi musu ma ba san abin da suka yi musu kawai sakaci ne irin na gwamnatin mu da rashin tsaro da da ba da ƙuri'a a inda ba mu san ma abin da muke buƙata ba lalle suna buƙatar addu'a suna buƙatar addu'a kuna kuna ji abin da ya faru wancan lokacin shi ma wanda aka ce an jero da mutum talatin an sa an sa wanda yanka wannan wanda yanka wannan dan bindiga ba su wannan abin a gara a cikin kasar nan ba mutum talatin da biyar aka jera sai a baka wuka ka yanka dan uwanka in ka yanka shi ma sai a ba dan uwanka yanka wallahi dan uwa abin da ya faru kenan wai a cikin a cikin arewacin Najeriya ake irin wannan abu kuma waɗannan mutane wani zai ce wai wani abu ake musu ke wannan to me ake musu dan Allah me ake musu wai wani ya fito yana kokarin ba su kariya wai an musu wani abu ne to yanzu to yanzu waɗannan da kayanka su suke maka tsakani da Allah su suke maka idan gwamnati take rigima da take take rigima da gwamnati mana ka take rigima da gwamnati amma me ya shafi waɗannan mutanen kaga an zo an tashi gari fa gaba ɗaya kawai za a je gari fa a rika sa gidaje da wuta kana bacci kawai sai daga wuta akan sannan da da bindigogi a wajen sun tsaya duk wanda ya fito a kashe shi wallahi in ko abin da ake yi gashi na waɗanda ake suna kamar da labari gashi na abu ba ba koyi ma abu ba wallahi yan uwa ko dabbobi suke mulkar junansu ya kamata a ce su wai ga su ga me yake faruwa ko dabbobi ne wannan ka san dai a daji a daji shine ake abin da aka dama wanda ya kona karfi kawai dan ne shi ya cinye to ko a daji ake irin waɗannan abubuwan da ake a arewacin Najeriya wallahi ya kamata a yi wani balle tana ƙasa da take da gwamnati take da sojoji take da DSS take da kowanne sojojin ƙasa da na ruwa da na iska duk ga su duk ga su na kula da lallai akwai buƙatar yan uwa mu dage da addu'a gaskiya eh kana kallon abin daga nesa kuna ganin yadda abubuwa ake ake kokari wallahi kamar yadda wani yake faɗa wallahi Kano ce ta gidan inda a ce a Kano ake waɗannan abubuwan da tana abubuwa wanda zan san ake ƙauyukan da suke gefen Kano wanda suke cikin dazuzzukan nan ko kun san su ma ana kokarin kawo masa hararar irin waɗannan abubuwa ka bincika ka gani ƙauyukan da suke boda da irin waɗannan garuruwa ana ɗan zuwa a fara musu ɗauki ɗaiɗai me kake tsammani idan abin ya shigo mana nan wani ba fata ake ba Allah ya kiyaye shi sa lallai mu abin da za mu yi shi ne ta addu'a Allah maɗaukakin sarki ya kawo mafita wannan abin wallahi na rantse har da Allah bai fi ƙarfin gwamnati ba wallahi bai fi gwamnati kuna ji da aka yi tsohon soja yake ba da labarin cewa idan ana cewa dajin sambisa babu babu sabis ko abin da ya kamata aka yace akwai lokacin da suka tafi operation da boko haram yace drum aka harba sama drum ne yace duk abin da yake faruwa a dajin sambisa daga maiduguri ana adireshin ɗinsa abin da za su ana gaya musu cewa ta wannan uba uba ɗin nasu cewa ku yi ɓangare kaza ɗan boko haram ɗin suna waje kaza tsakanin ku da su kilomita kaza ne ku ɗan dakata ana ana ba su umarni daga gidan mai duhu duk dajin ana ana ganin ana kallon mutum kowa lokacin boko haram yace lokacin da tunar Muhammad Buhari marigayi Allah ya tsasa da rama yayi umarni da lalle sai an gama da boko haram sai abin da ya faru kenan drum ko aka harba aka harba cikin daji yan boko haram sun ko waɗannan hadari na rantsi da Allah kuma sun fi su shiri dan daga cikin boko haram akwai yan kasan waje irin Algeria da yan yan Chad da Ghana sun shigo waɗanda suna da training sosai da sosai kuma waɗannan gidada waɗannan kauye yan kauye mutum bai yi rubutu ba ta hagu ko ta dama bindiga ma bai iya rikewa ba ka kalle su duk ƙananan yara ne yan shekara 18 20 da sauransu ƙananan yara ne wai a ce wasu gagar gwamnati saboda Allah ana ta kashe mutane kullum sai kaji labari an ɗauke mutane a shiga gari kawai a ɗauki maza da mata a shiga da mata cikin daji a rike musu kaɗe ya kake kwatantawa idan a ce matarka ce ko mahaifiyarka ko wani abu ake mata irin wannan abin da za ka kwanci kwatantawa saboda duk waɗannan da ake ɗauka matan wasu ne ba ƴaƴan wasu ne iyayen wasu ne na rance da Allah waɗannan waɗannan dabbobin a gaban a gaban juna suke suke suke wa mutane fa sannan ga kuɗi da suke karɓa na fitar hankali kuɗi ba na wasa kuɗi muke hira muke hira da man Suleiman ne yake ba labarin yace wani likita an kama shi yake bada labari likitan yake bada labari yace shi kafin ya fito yace an karɓi kuɗi ya kai kusan biliyan biyu daga kama shi zuwa cikin sa kuɗi ya kai biliyan biyu wannan faɗan wani lokaci ne kuma ta daba ce guda ɗaya dan Allah wannan a tattalin arziki ba karya ma ake yi ba kuma sai sai sai na ga irin abin kamar baya damu ko harkokinsa kawai yake kada ka ce ya za ka yi a'a ka yi addu'a ka yi addu'a sosai duk wanda yake da hannu a cikin wani abin Allah Ubangiji ya karya shi Allah ya wulakanta shi Allah ya lalata rayuwarsa yadda ya sai ya sai zai shiga wasu cikin bala'i Allah ya jefa shi cikin bala'i kamar kowa ne ni ta irin wannan addu'ar wallahi idan muka dage mana kai wallahi sai zanga karshen su wallahi sai zanga karshen su ma kawai saboda Allah ya ta kashe mutane irin wannan ko dabbobi ake kashewa ya kamata ko Allah ya samu dace اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم بارك على محمد وعلى ال محمد ما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله والسلام عليكم